الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يعلم الأبكي da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar talata 29 ga watan shawwal shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine biyu ga watan bakwai a shekara ta 2019 lissafin miladiya ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na littafin igafatul lahfan wanda muke a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a wannan littafi na igafatul lahfan saboda fa'ida da take cikinsa muna bin sa a hankali insha Allah ta'ala domin samun bin dukkan fa'idojin da Allah subhanahu ta'ala ya waffaka Malam Ibn Qayyim da rubutawa alal aqalla dai a wannan littafi darasin da zamu tashi a kansa yau shine darasi na 71 ko haka ne yau darasi na 70 mun tsaya akan abinda malam ya rubuta dangane da fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Azzani layan kihu illa zaniyatan au mushrikatan, wazzaniyatu layan kihu ha illa zanin au mushrik, wa hurri mazalika alal mu'mini. Da yadda wasu ko mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan aya. da kuma yadda shi malam ibn qayyim yake ganin malaman tafsirin da yawan su ba su faɗi abin da yake shine a fahimtarsa daidai ba kuma ya kawo fahimtar tasa inda ba kuma ta ba mun tattauna wannan kuma mun gama da shi wanda a ƙarshe yake cewa fa zaharat hikmatu tahrimi wa bana ma'anar ayati wallahu al-muwaffiq nan ne muka tsaya tunda za mu tashi shine sai ce wa mimma yuwaddihu at-tahrima daga cikin abubuwan da suke bayyana hikimar da kuma hukuncin haramci din ga mutumin da yake mai zina ya auri matar da take afifa domin wannan wannan shine siyakin da yake tafiya akai sai duk mutumin da yake mazinaci in ba kuma ta ba dai a wannan babi na tara muna magana ne akan tsarkin zuciya daga cututtukanta daga cikin manyan cututtukan kuma ya magana akan shirka da zina da liwafi ya ce waɗannan su ne ginshiƙan saɓon Allah a bayan ƙasa duk wanda ya siffantu da waɗannan shirka dai mun san mun yi magana a kanta ya kawo to shi ne kuma ya magana akan abin da ya shafi zina da liwatsi har yanzu bai gama maganar da ya tsara faɗa ba a kan waɗannan manyan laifuka guda biyu to sai ce wa mimma yuwaddi'u at-tahrim wa annahu huwa alladhi yaliqu bi hadhihi shari'ati al-kamila daga cikin abin da ke bayyana maka cewa haramun ne mazinaci ya auri afifa kamammiyar mace katangaggiya ba wadda ta dace da shi sai wa sai mai zina bisa da yadda ya bayyana fasara kuma sannan cewa wannan shine abin da ya dace da wannan shari'a cikakkiya saboda abin da ke cikin harkar zina na mafasid manya-manyan barna iri-iri da zina take haifarwa ya ce to daga cikinsu an na hadihil khiyana min almar'a cewa wannan yaudarar da cin amana da mace take yi ta yi zina ta'udu bi fasadi firashi zauji tana koma zuwa ga lalacewar shimfiɗar miji mana duk matar da take zina to lalle ta ɓata ta lalata ta ƙazantar da ta gurɓata makwanci da shimfiɗa na mijinta wa fasadin nasabi alladhi ja'alahu Allahu bainan nasi da kuma lalacewar nasabar da Allah ya sanya tsakanin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya sanya mu mu zama nasaban wa sihra daga cikin hikimarsa haka ya sanya mu mu zama masu dangantaka da juna wannan surikin wannan wannan mijin wance wance matar wane kuma wannan din dan wane ne jikan wane ne haular gidan wane ne haka Allah ya sanya mu zama idan aka ce ana zinace zinace to shimfiɗar kwanciya ta kowane namiji ta lalace don me za a kawo masa ɗan da ba nasa ba a haife shi a kan gadansa a gurɓata masa zurriya a gurɓata masa dangantakarsa ta jini wanda ba nasa ba ne a ce nasa ne za kuma a gurɓata wannan nasabar ya zama cewa an cakuɗe ba a san asalin wane da asalin wane ba irin abin da ake samu na wato alaƙoƙi tsakanin wata zurriya da wata zurriya wannan an san 'yan gidansu haka suke galibi har kamanceceniya duk sai ya cakuɗa abinda za a samu wani lokaci za ka ga daga kagawa ne ka ce wannan ɗan gida kaza ne ana wannan ai ko ba ka bane saboda kowa ya san babansu ya san yadda yake ana gani a ce wannan ɗan gida kaza ne saboda haka aka san shi ma kakansa haka yake misali ta wajen siffa akan ga wannan irin abubuwa duk da wani yakan tafi wajen kamanni ya ɗauko wani kakan da ya daɗe da mutuwa a zuriyar gidansu duk ana samun wannan ba na nufin in an samu wani wanda ka masa daban a tuhumi gidan ba haka ake nufi ba amma dai wannan wata hanya ce da jama'a suka saba gane junansu da ita wani daga ganin kafarsa za a gani mun sha zancen wannan gun larabawa harkar kiyafa da suke da shi wani ilimi ne sunansa kiyafa e kiyafa sunansa tafin kafar ka zai duba kawai sai ce wannan dan kabilar wane ne daga ya duba ya tsinka haka kawai zai duba sai ce wannan zurriyar wane ne saboda ko saboda auratayya tsakanin dan baffa da dan baffa dan wannan da dan wannan da ake yi a tsakanin juna da kuma kasancewar kabila ɗaya sai a shekara da shekaru ba a fita daga ciki ba auratayya iri ɗaya asalin iri ɗaya haka ita jujjuyawa ko makamancin wannan ko kuma dai saboda ilimi da Allah madauke hore ma wasu wajen gane irin waɗannan abubuwa musamman dai su a larabawa da suke da kiyayewa da kula kuma da harkar nasaba ɗin ba irin mu ba da harkar nasaban ma ba a damu da da ita ba sosai kafin ka samu wanda zai gaya maka kakansa na shida ko bakwai sai ka daɗe ko yawwa ba mu saba wannan ba to amma kuma yana daga cikin abu mai kyau da yake nuna alamar damuwar mutane da asalinsu don wannan asalin ba tun da Allah ya faɗe shi fi ma'aridi limtinani cikin jerin abubuwan da ya mana na baiwa to wannan yana nuna mana abu ne mai muhimmanci da ya kamata a kula da shi to zina tana lalata wannan ta lalata iyali ta lalata asali ta lalata zamantakewa ta lalata yarda da juna ta sa rashin amincewa tsakanin miji da mata a litamami masalihihim wanda Allah maɗauki ya sanya mutane wannan nasaba ɗin domin maslaha su ta shika akwai maslaha babba wajen wannan maganar nasaba ɗin ta hanyar nasaba ake samun aƙila aƙila su ne uwa na mutum maza daga cikinsu waɗanda idan ya je ya kwantara wani laifi a waje ko ya kashe wani in aka ɗora diya to su za su biya su za su biya idan zinace-zinace suka yi yawa alaƙoƙi suka cakuɗe zamantakewar iyali ta lalace sai ka samu mutum ba zai samu ‘yan uwan da za su ce sunasa ba ne haka ne ko ba haka ba saboda an cakuɗe an lalace har idan ya je ya yi wani laifin babu waɗanda za su taimaka masa zama suna tare da shi a asali ko kamata a ce ‘yan uwanka na jini suna tare da kai ka san su wannan baban ku ɗaya wannan shaƙiƙai ne wannan kuma uwa ɗaya kuka haɗa to waɗannan waɗanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kawai daga cikinsu mazajensu su suke zama maka aƙila ma'ana waɗanda idan wani abu ya auku daga gare ka su za su biya diya in za ka yi ƙarin aure ko za ka yi aure asali su ne shugabanni su ne waliyanka su za su je su tambayo ma su za su in ana neman wani abu a kanka wurin su za a zo in zina ta yi yawa babu wannan maslaha babu saboda kowa kawai bai san ma asalinsa ba wannan irin rayuwar ita ce rayuwar da ƙasashen yammacin duniya waɗanda suka yi watsi da hatta karantarwar nasu addinin gurɓatacce irin ta suke so kowa a duniya yanzu kawai mutum ya rayu yadda shi ya zaɓa wa kansa yadda ya ga dama yadda kasan ɗan akuya ba a san daga inda yake ba uba zai iya bin uwarsa ɗakai zai iya bin uwarsa uba ya bi jikarsa ba haka galibi dabbobi suke ba wannan shi ya haifi wannan kuma daga baya in namijin ya daɗe yana nan to a cikin su waɗannan mata in suka girma wanda shi ya haife su kuma sai zo yana bin waɗannan da ya haifa ɗin duk ana yin wannan a cikin dabbobi saboda su ba a sa musu wannan shari'ar ba to ɗan adam in ya zama irin wannan rayuwar zai yi to ya koma kamar su kuma shikenan babu zancen alaƙoƙi a iya samun daraja da su a ce wannan daga gida mai daraja yake wannan daga gida mai daraja yake wannan dan wane ne ai asalin su ma kaza da kaza ne kakan su shine ya kafa kaza ya kafa kaza in zina ta yawa duk wannan falalar babu babu wannan maslaha babu wannan amfani wa adduhu min jumlati ni'amihi alayhi kuma mutane suka lissafa shine adduhu suka lissafa suka sanya shi wannan harkar nasaba din suka sanya ta min jumlati ni'amihi daga cikin tarin ni'imomin da Allah maɗaukaki ya musu fazzina don haka ita zina yufdi ila ikhtilatil miyahi tana kaiwa zuwa ga cakuɗewar ruwa yana nufin ruwan mani da shine sababin haihuwar ɗan adam in ana zina to ruwa yana cakuɗewa washtibahil ansabi dangantaka ta cakuɗe a haifi ɗan wani a wani gidan saboda matar gidan ta je ta yi zina wani ya samu matar wani ya yi zina da ita ta je can gidan mijinta ta haifi ɗan da ba namijinta ba ta rufe bakinta ta yi shiru a kawo ƙarin masu gado a gidan da bai cancanta ya gado ba Allah sauƙi famin mahasinin shari'aci don haka yana daga cikin abubuwa masu kyau dangane da wannan shari'ar ta Allah shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haramta auren mazinaciya duk matar da aka san tana zina to lalle yana daga cikin abubuwa na alheri da ya kamata a yaba wa musulunci a kai cewa musulunci ya zo wa ɗan adam da wata shari'a mai fa'ida babba ita ce haramta auren mace mai zina an fahimci abu mace mai zina kada mutum ya neme ta muddin an san mazinaciya ce tana kan zinar ba ta tuba ba hatta ta tuba ka gani har sai ta tuba wa tustabra'a kuma an nemi ta yi istibra'i ta yi tsarki ta yi jini da za ta tsarkaka ya nuna ba ta da ciki domin kar a zo a yi aure da ciki a ɗauko ɗan wani a kawo gidan wani wannan shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba in ana wani zancen sai ka ji kamar ba a duniyar yanzu ake yinsa ba sai in mutum bai san abin da yake aukuwa a ƙasa ba ya Allah ka tsare mana darajarmu da mutuncinmu na ɗan adam taka Allah ka tsare mana samarinmu kai da dattijan ma daga aikata irin waɗannan miyagun abubuwa da suke lalata al'umma wallahi yana daga cikin alheran da ya wajaba duniya gaba ɗayanta ta yaba wa addinin musulunci saboda ya zo da shari'a da take da wannan ka'idojin musamman abin da ya shafi fiqhul usra babu wani addini da ya zo da kammalallen code ko tsari ko dokoki da aka tsara su domin tsabtace zamantakewa na family system babu duk wata shari'a ba ta kai ta musulunci ba shi ya sa za ku ga a zamanin yanzu duk irin abubuwan da kuke ji ana ta surutai a kansu na 'yanci yancin ƙungiyoyi masu kaza yancin ƙungiyoyi masu kaza niyyar asali ita ce a yaƙi addinin musulunci a ruguza wannan harkar family system ɗin kuna sane da ƙungiyoyin masu liwatsi da masu maɗigo mata har ƙungiyoyi ne da su kuma suna neman yanci yancin a daina nuna musu bambanci ‘yancin a daina tsangwamarsu, ‘yancin a daina nuna cewa su suna aikata wani abu wanda ba a so, suna so yanzu dukkan al'umma a duniya ta yadda cewa yadda kowa zai rayu haka za su rayu kuma su fito ƙuru-ƙuru su bayyana a gaban jama'a cewa su fa ‘yan kaza ne. Wannan duniyar da muke ciki yanzu. abinda ake ta kokari a ƙaƙabawa mutane kenan wannan harkar kuna ji ana faɗar LGBTQ kun taɓa ji kuna ji yau lesbian gay bisexual transgender da queer waɗannan abubuwa ne da kun dai lesbian masu yi mata su nemi mata maza su nemi maza sannan kuma a samu wanda shi yana tafiya da kowa zai nemi mace zai nemi namiji shine bisexual da transgender su ne waɗanda su ga su namiji amma ɗan daudu mata maza wato ya fi karkata zuwa ga wata janda ɗin da ba tasa ba shine ma'anar transgender ko mace ga ta an gina ta mace ta ji ta fi karkata zuwa ga tunani da sha'awa da komai irin na namiji har su nemi izinin a je a yi musu operation a canza musu ɓangarorin jikinsu da suka mai da su mace a mayar musu da na namiji ɓangarorin jikinsu da suka mai da shi namiji a mayar masa na mace wannan operation ɗin yanzu an yi shi a duniya ba ɗaya ba da yawa suna nan an yi su yaro ne a unguwa an san shi saurayi ya tashi kawai sai ji shi baya son zama namiji dokar ƙasar waɗannan a wajabta mata sai ta yadda shi zaɓinsa shi ne abinda Allah ya zaɓe shi namijin nan shi baya so a je likitoci su yi masa operation ya koma mace saboda haka yake so kun fahimci wannan zancen namiji ya ga namiji yana so ya aure shi a je a bi tsari a yi aure ƙasar ta yadda dole cewa wannan suna da dama su haka namiji ya zauna da namiji su fito ina za ku kai da waye ban san me zai ce mata ba zai ce matarsa ba ko yau haka suke faɗa ko zai ce matarsa ce su kaga dai an ci bayan tunda dai an koma matarsa ce haka nan mace da mace su rayu za a wannan ƙasar tamu an kama wasu sun yi waɗannan abubuwan a ɓoye amma tunda a najeriya har yanzu suna cikin ƙasar da ba ta yadda da wannan tsari ba zuwa yau 2019 da ake ciki akwai ƙasashe 27 duk sun sa hannu a united nations sun yadda da a yi wannan abu ƙasa 27 abin ta kai shi hadda wasu daga cikin ƙasashen musulmi irin su taki akwai wasu ƙasashen kuma na musulmi da ana ta matsa lamba ana ta taka kafa ana ta matsawa sai sun canza dokokinsu akwai ƙasashe goma sha hudu da aka kira waɗanda suke hukuncin duk wanda ya aka kama da luwatsi ko maɗugo hukuncinsa kisa to suna nan ana ta matsa musu lamba da aka lissafa ƙasashen mafi yawansu duk ƙasashen musulmi to a ƙarshe sai aka ce da wasu ɓangarorin najeriya ana nufin jihohin da ake yin shari'a guda goma sha biyu ne sai aka ɗauko cewa a rubuce yake a doka cewa wanda ya yi liwatsi kaza sai aka ce an sa death sentence to wannan din shi ake yada wa mutane saboda su masu wannan aikin su ji cewa a waɗannan wuraren an tsane su an kyamace su tare da cewa har yanzu alhamdulillah a ƙasar nan tamu ba a sa hannu akan wannan yarjejeniyar ba sawa'un ba iya nan ƙasashen da ake shari'ar ba jihohin shari'ar ba har jihohin da ba a yi har ƙasashen da suke mafi yawan su kiristoci ne duk ba su yarda da wannan tsarin ba har zuwa yanzu dai har zuwa yanzu 2007 an yi wani bincike da yake bibiyar mutane a ƙasa 45 ƙasa 45 aka bi ana hira da mutane suna ba da ra'ayinsu irin abin da ake cewa poll polls da ake yi don a gano ra'ayin mutane shine istitla'i na ayi ƙuri'a na istitla'i misali kamar a je a same ka a baka kwashiniya ka ciki me ra'ayinka kaza an tambayi mutane a ƙasa arba'in da biyar kuna jin a bar namiji ya auri namiji mace ta auri mace da irin wannan rayuwar dai wani abu ne da za ka iya yadda a bar shi a riƙa yi aka tambayi mutane an ce najeriya ita ce ƙasar da take gaba wajen nuna kyamar wannan abu kashi casa'in da bakwai cikin ɗari na al'ummar najeriya ba sa sha'awar irin wannan rayuwa wannan an yi bincike a 2007 to amma su masu abin a website ɗinsu suna faɗin abin wai yana raguwa bayan shekara uku ya dawo 94 ma'ana kenan an samu kashi shida cikin ɗari suna sha'awar za a yi to kuma ana bibiya har yanzu bi ake kotu kotu gari gari ana jindi inda aka samu waɗannan ana rikodin fasu suna rubuta suna aika can United Nations ba sharri irin hada wannan abubuwan United Nations nan da aka takura wa mutane dole sai mutane sun yi rayuwa wai iri ɗaya iri ɗaya nan kuma sai aka zaɓi ta kafirci ita za a yi ba wadda Allah yake so bal Allah ake wa tawaye Allah ake wa tawaye safe da yamma kullum sai kun ji wannan abun bakin ciki to ai ta hakuri amma lalle mafita ita ce a ilmantar da ƴaƴa tun suna ƙanana a koya musu musulunci na hakika musulunci na sunna musulunci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci salafi na hakika wannan wannan abun fa tilas in ba shi aka kama ba duk wani abu gauraye da lifestyle ɗin mutane bai cika canzawa da wuri ba da sai a daɗe mutane akan al'ada amma tun da aka zo yanzu wannan flood na information ta hanyar internet ɗin nan abubuwan mu gaba ɗaya suka zama ba ba saboda dama so ake gaba ɗaya duk duniya ta zama mutane iri ɗaya shine globalization ɗin da ake faɗa yawwa gaba ɗaya a tattur ba zancen wannan musulmi ne wannan kirista wannan kaza da kaza gaba ɗaya duk abar addinai kawai a zauna kamar dabbobi wannan shine hadafin duniyar yanzu kuma babu mutumin da zai tsira daga wannan wallahi in bai riko da musuluncin asali ba musuluncin nan da aka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rike qur'anin nan nassin sa kuru ba wani zancen a soke ka da ka zama harfi wai kun zama yan rike harafi ba kwa bin fiqhu ba kwa fahimtar abu ku rike harafin qur'anin nan shine asalin addinin musulunci ba harfiyar ake kira a yi ba akwai abubuwan da dole sai an fahimta sai an fahimci usulul fiqh maqasid shari'a wannan duk suna da muhimmanci amma ba su ne asalin ba asali maganar Allah da ya faɗa da kowa zai fahimce ta to ita ce asalin addini daga an shiga wannan tawilin to za a koma a hankali a hankali za a koma musulunci duk ai watsi da shi babu sharrin da ya jawo mutane bala'i irin tawili tawilin maganar Allah a canza ta a bata wata ma'ana daban tawilin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi a canza duka wannan yana cikin sababin lalacewar addini a bar waɗannan abubuwan a tsaya akan abin da Allah ya faɗa yake nufi amma ba a mai da musuluncin gaba ɗaya a ce duka interpretation ba ne duk abin da ka faɗa ce wannan ai ra'ayinka ne mu ma muna da wani ra'ayin ai akwai wasu malaman sun ce kaza shi yasa a zamanin yanzu irin masu wannan ra'ayin suke sha'awar malamai su saba ba sa son malamai su haɗa kansu eh daga an ji wani ya fito da wani ra'ayi sai ka ji an kuzuzuta shi ana ta faɗa a social media a labarai kamar ba wani ra'ayin sai shi saboda kawai mutane kar su samu marji'in da za su koma asalin da za su koma na addini kimar malamai ta faɗi ba su da mutunci ba su da darajar da za su faɗa a bi duk wannan yana cikin manufar irin addinin da ake so a yi a wannan zamanin da muke ciki yan uwa ina faɗin wannan ne dan faɗakarwa la'alla wani bai taɓa jin wannan abubuwa la'alla kuma nan gaba abubuwa da za su zo su canza za a tuno cewa an taɓa irin wannan zance amma ƴaƴanmu dai waɗannan ko in ce yaran wannan zamani baka san menene zai biyo musu nan gaba ba don haka wajibin mu mu gyara makarantun islamiyya mu daina rena makarantun islamiyya wallahi mu daina rena makarantun islamiyya kuma a samu masu koyarwa a makarantun islamiyya su zama masu fahimta masu ilimi ba yara haka kawai don sun rasa aiki a basi kawai ya riƙe wal kaza da kaza su ta maimaita abu a'a waɗanda suka san me suke yi ɗaliban ilimin da aka koya musu suka ƙoshi da aƙida mai kyau su ya kamata su rika koyar da 'ya'yanmu wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu dan Abdullahi an haife shi a garin Makka an yi kaza an duk wannan yaro tun yana karami ya san shi menene alkur'ani maganar waye me aka ce a ciki wannan abin da kuke ganin kamar wato wani abu ne da kowa ya san shi nan gaba ba za a zo yara mutum ya gama sakandare ya gama ya gama primary ya gama sakandare ya gama jami'a bai san shi ba an fara yanzu ko ba fara ba in dai muka tsaya kan waccan rayuwar ita kadai zamu wannan da rayuwar neman aikin sana'ar ita kadai za a yi to hakika za a koma zuwa ga wancan Allah ya kyauta mana kar mu cika zancen da wa'azi ba mu karanta littafin wa aidan kuma har yanzu fa inna zaniyata yace ita mace mai zina khabithatu kama taqaddaba bayanu mummuna ce kazantacciya ce datti ce duk mace mai zina wallahu subhanahu ja'ala an-nikaha sababan lil mawaddati war rahmati Allah ya sanya aure a matsayin sababi ne na mawadda da rahma, ƙauna da soyayya da rahma, da jinƙai da tausayi, da ɗamfara da juna, da san alheri ga juna. Wal mawaddatu, to bari ka ji me ake nufi da mawadda. Mana yake wal mawaddatu khalisul hubbi. Abinda ake nufi da mawadda shine tatacciyar soyayya. tsagwaron soyayya tsabtatacciyar soyayya wadda babu wani sofa ne na ƙiyayya a cikinta to idan ba tsakanin miji da mata ba ina za a samu wani duk wadda za ka samu ka yi wata soyayya da ita to ba za ta zama tsabtatacciya tsarkakakkiya wadda babu wani sofa ne ba domin ba kai kaɗai ne a cikin zuciyar ba ko in dai mace mai zina ce za ta yi da wannan za ta yi da wannan to ba a san waye take so ba saboda yau tana gun wancan gobe tana gun wancan yau wannan ya zo gobe wancan ya zo ba za ka samu khalisul hubbi wanda shi ake nufi da mawadda ba Allah ko ya ambaci daga cikin hikimomin sanya ai aure shine waje ala bainakum mawaddatan wa rahma fa kaifa takunu al khabithatu mawdudatan lit tayyibi in kuwa mace mai zina ƙazanta ce datti ce mummuna ce mara tsari ce mara tsafta ce to ya zai yiwu ta zama maududatan littayibi abin so ce mai khalisul hubbi mai tsarkakakken soyayya ga attayibi mutumin kirki domin ita ta saba wannan ya zo a kwarara da shi wancan ya zo a kwarara da shi ya za a yi mutumin kirki ya zo ta ji tana sansa zuciyar ba iri ɗaya ba ce kuma ta zama zaujan lahu ta zama abokiyar zama wadda za a gwama su tare shi ne ma'anar zauju kamar da zai kawo gashi nan ya ce wa zauju shi fa miji da ake ce wa miji summiya zaujan an kira shi zauji ne shine spouse an kira shi zauji ne min al-izdiwaji naga na daga amma daga asalin kalmar izdiwaj izdiwaji shine abin da aka yi shi a gwame simultaneously wanda kullun suna tare da juna a sassarƙafe ba za a rabu ba saboda kama da juna wannan shine wannan wannan ma shine wannan shine ma'anar izdiwaji an fahimci abu yawwa asalin kalmar kenan to ya za a yi a samu izdiwaji tsakanin khabisi da kuma at-tayyib don haka maganar Allah al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibina lit-tayyibati wat-tayyibuna lit-tayyibati wannan maganar babu abin da zai tada ita babu zance mafi adalci a harkar zamantakewar dan adam ta kusantar namiji da mace irin wannan zancen da Allah ya faɗa da haka dole ne a tsabtace masu wannan halin daban masu wancan halin daban wa huwa asalin ma'anar izdiwaji ko shine ishtibahi saboda gwamuwar ta kai gwamuwa yadda zaka dauki wancan shine wannan kamar yadda za a ce Hassan da Husaini yadda suka yi kama kamar da dai muka saba a al'ada ma'ana tagwaye ka ga ɗaya ka kasa gane wane ne wannan ai ana samun irin wannan identical twins ko to irin wannan haka fa asalin abin yake saboda kamanni da juna shine aka kira su izdiwaji daga nan ne aka ce zauju saboda me matar ita ce mijin mijin shine matar matar ita ce sirrin mijinta ita kadai a duniya ta san sirrin mijinta sirrin da duk duniya ba wanda ya san shi sai ita in yana da wani tabo a saman cibiyarsa duk duniya ba wanda ya sani in ba operation aka yi masa ba likita ya gani in ba matarsa ba ko a gadon bayansa wanda shi kansa bai taɓa ganin wannan taban ba ko ba haka bane mai tabo a gadon bayansa in ba a madubi zai duba ba bai taɓa ganin taban nan ba amma matarsa ta gani to duk duniya kuma in banda ita ba wanda ya ga wannan abu dole ne ya zama cewa masu irin wannan rayuwar to amintattu ne ga juna ya amince da ita ta amince da shi babu cin amana ba za ta san irin wannan sirrin nasa kuma ta ɗauki kanta ta je ta bai wani ba ta cuce shi ba ta kyauta wa kanta ba kuma wannan ƙazantar in ta ci gaba to shi ginin al'umma sai ta lalace an fahimci zancen da yake yi don haka miji da mata abu ɗaya ne saboda asalinsu ɗaya an samu wannan mawadda da rahma ya kamata lalle su tsarkake wa juna ƙauna da soyayya فالزوجان اثنان أي فالزوجان الاثنان المتشابهان abinda ake yi da zaujani shine abubuwa guda biyu waɗanda suka kama da juna shi yasa ake ce ma zaujani in kulli shay in zaujain hmm kowane abu an halicci Allah madauki ya halicci mene zaujain abubuwa guda biyu guda biyun kuma waɗanda Allah ya tsara su don su zauna tare ba guda biyu ne da ɗaya zai iya fushi ya ce har abada ba ruwansa da ɗayan ba in kun fahimci wannan zancen duk guda biyun kowanne abu da Allah maɗauki ya sanya namiji da mace ya sanya namijin mai buƙatar mace ne mace mai buƙatar namiji ne ba zai yiwu su iya rayuwa rayuwa ta ɗabi'a ba tare da ɗayan ba duk wanda ya ce maka namiji zai zauna da namiji ɗan uwansa a matsayin miji da mata to ko an tafi temporary abu ne amma duk abin da Allah ya tsara a samu na maslaha da jin daɗi kamar mun faɗi wannan zancen kwanan nan ko ina jin a tafsiri duk abin da Allah ya tsara a samu na maslaha to ba za a samu a wannan ba kuma al'umma karewa za ta in aka ce namiji zai auri namiji to ki ya zama kenan al'umma ta kare babu haihuwa domin namiji ba a yi shi don ya haihu ba babu kuma duk abin da ake so a samu na abokin zama da abokin zamansa a samu tausayi da sauransu wani zai ce ai suna son junansu so ne da aka kirkire shi ba so ne wanda yake ɗabi'a da fitra ta zo da shi ba don haka fazzaujani abinda ake yi da azzaujani shine al-ithnani al-mutashabihani duk abu biyu da ya kama da juna ana kiransa zauji shine asalin larabci sai ce wal munafaratu raba gari da kowa ya kama gabansa da gudun juna shine munafara sabitatun baina at-tayyib wal khabith shar'an wa qadara gudun juna da rashin sakin jiki da juna duk shine ma'anar munafara to tabbataccen hukunci ne da Allah ya yi shi a shar'ance haka yake kuma a kaddara ma'ana a halittar dan adam yadda Allah ya gina shi haka yake tsakanin al-khabith da at-tayyib ba ba mutane ne za su wato sarƙafu da juna su ji daɗin zama ba al-khabith wa tayyib ba abokan zama bane Allah ya riga ya raba a shar'ance kada a hada a kadarance ma'ana a halittance shi ma ya riga ya raba a ɗabi'a a fitra ɗabi'un yau da kullum in dai mutum tsayib din ne zai ji ba san khabis an fahimta yawa ba zai ji daɗin zaman ba wannan shine bangaren kadaran din yadda Allah ya gina jikinmu duk mutumin kirki zai ji baya son matar banza duk matar kirki ba ta son mijin banza haka abin yake sannan ya ce fala ya siku ma'aha alizdiwaju wattarahumu wattawaddu don haka waɗannan abubuwa da kamanceceniya da juna da cakuɗi da juna da rahamar juna da jinƙan juna da ƙaunar juna da soyayyar juna soyayyar kuma wato lafiyayya tsaftatacciya ba zai yiwu ba ba za ta inganta ba a tsakaninsu ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب إذا دون دي تفزوا قوانا مذهبا cewa abinda ayan nan take nufi shine haramta aure tsakanin mazinaciya da mutumin kirki tsakanin mutumin kirki da mazinaciya duk wanda ya ɗauki wannan mazhabar to lalle ahsana kullal ihsan wa mana ar-rajula an yakuna zawja qahbatin kuma ya haramta yace bai halatta ba mutum ya zama mijin mazinaciya wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayin gaskiya ya kyautata da haka kun ga abin da malam ibn qayyim yake nufi shine sabanin da malamai suke wajen fassara waccan aya al-khabithatu lil-khabithin har zuwa ƙarshe ai a ƙarshe ya faɗi nasa cewa wannan ayar maimakon ka ce khabar ne kawai ko kuwa a insha'i ne kawai a'a dukan ne khabarun ne wa insha labari ne Allah yake bayarwa kuma sannan hani ne haramun ne a yi wannan auren abin da ake nufi kenan shine kuma ya bada waccan fassara da muka karanta a darasin mu na ƙarshe wancan sai ce fa aina hada min qauli man jawwaza ina wannan magana take ma'ana wannan maganar daban take ta ɗaukaka sama da ra'ayin wanda yake jawwaza ya halatta an ya tazawwaja ha wa ya ta'a hallaila wanda yace ai ya halatta matar banza ta auri mijin kirki mijin banza ya auri matar kirki wanda yace ya halatta ai wannan to kamar ya halattawa namiji ya auri mazinaciya ya kwanta da ita dare daya wa qad wa ta'aha az-zani al-bariha al-hali ko ajiya ma'ana daren da ya gabata shi kuma mazinaci fa ya kwanta da ita wane ne zai so irin wannan abu yanzu dan Allah wane ne zai kusanci iyalinsa yau ya san jiya ta yi zina jiya tana kirjin wani tana shakan numfashinsa tana ta saki jiki da shi sannan kai kuma yanzu a ce kana tare da ita duk mutum mai kishi ba zai sake ai wannan irin abun ba ko ba haka bane to in dai mutum mai kishi ne ba zai kusanci matar da take zina ba Allah ya tsare mu sannan yake cewa wa qala har ka ji wai yana cewa ma uzzani la hurmata lahu ai ruwan mazinaci ma'ana maniyinsa dan ya shiga jikin wannan mata ta hanyar zina ai ba shi da alfarma ba shi da wata daraja da ma'ana kar a damu da shi ya za a yi ba za a damu da shi ba ai tunanin cewa ma wannan abun ya auku shi kadai ya isa ya sa mutum ya kyamaci abun ballantana a ce an samu irin wannan cakudin na ruwa jiyan nan ta yi wannan abu kuma ruwan wani na jikinta wani kuma ya zo ya kusance ta bai kamata ba wannan zance yau lamarin fa ba abun wasa ba ne ya jama'a ya jama'a maimun ibn mihran ne ina jin ya ruwaito a cikin sahih bukhari kun san kissar malam ibn qayyim a cikin tariqul hijratain yayi magana hakanan miftahu daris sa'ada ya tattauna wannan matsayin ban manta ba can wasu shekaru na taba baku wannan labarin al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi cewa a zamanin baya an samu tsakanin birai wani biri ya je wa matar wani biri a dai irin zama nasu aure suke mai suke mu ba mu sani ba haka muke ganin su group group wannan yi nan wannan yi nan suna ta tsalle tsalle to su sun san yadda suke sai ga birai sun kamo wani biri an gan shi ya yi ya sadu da wata mace ita ma biri ashe ba tasa ba ce shine birorin suka je suka kamo shi aka yi ta ihu ana tsalle aka tattaro kowanne biri suka zo aka ɗaure shi kowa ya je ɗauki dutse aka jefe shi ya mutu alimamu bukari ya rawaito wannan in biri ya yi wannan abun da ba shari'a a kansa yaushe ɗan adam kuma zai zo ya yi wannan ya shiga nan ya shiga nan duk yana ganin kamar allah maɗaukaki baya ganinsa allah ya tsare sai ce fahab annal amra kadhalika a kaddara ma haka zancen yake cewa ruwan mai zina ai ba shi da alfarma ba shi da daraja don haka kar a damu da shi kawai a halatta kowa ya auri wanda yake so ko da tana cikin halin zina ka aure ta sai ce ka kaddara ma a je din shine ma'anar fahab eh din mu ɗauka cewa hakan ne cewa ruwansa ba shi da daraja fama uzzauji lahu hurmatun ai shi ruwan mijin da sunansa miji ba mazinaci ba mutumin kirki a matsayinsa namiji ga mata to ai shi nasa ruwan yana da alfarma shine yana da hurma yana da daraja fa kaifa yajuzu istima'uhu ma'a ma'iz zani fi rahimin wahid in ka ce wancan ba shi da al sai ce wal maqsudu abin nufi dai abin da nake so in kai gare shi in ji malam anna Allah subhanahu shine cewa Allah sarki ya tabbata a gare shi سمى الزواني والزنات يا كلا يا أنبتشي مزناتا ماتا دا مزناتا مزا يا كلا سد سونا خبيثين وخبيثات مزن سوني خبيثين ماتا خبيثات سونا سكينا in ka ce sunansu na yanka kenan ba kai kuskure ba in dai siffarsu kenan aikinsu kenan yace wa jinsun a yace wa jinsu hadhal fi'li jinsin wannan aikin wannan aikin zina in an ce jinsinsa ana nufin watsa'i mujarradul watsa'i mutum ya kwanta da mace saduwar namiji da mace shi ake nufi shi wannan aikin qad shuri'at fihi taharatu wa in kana halalan asalin wannan aikin a ce namiji ya sadu da mace wani aiki ne wanda ko da halal aka aikata ma'ana a cikin aure aka yi shi to shuri'at lahu taharatu an shar'anta masa cewa in an yi sai an yi tsarki ko ba haka bane asalin shi haduwar mace wannan shi ku fahimci wannan gurin wa jinsu hadal fi'li abinda yake nufi wannan aikin na zina jinsinsa mai ma'anar jinsinsa ma'ana asalinsa domin shi ita zina far'i ne suna ne na wani jinsin abin da ake asalin jinsin ma'anarsa haɗuwar namiji da mace nan kuma ba ina ishara ne zuwa ga sunan haɗuwar namiji da mace sunansa jins ba ba wannan nake faɗa ba ma'ana aikin da asalinsa shine namiji ya kwanta da mace to aiki iri ɗaya ake yi aiko amma yana da suna daban-daban akwai na aure akwai na zina to shi wanda wannan aikin wanda asalinsa dai kawai namiji ya haɗu da mace ya sadu da ita wani aiki ne wanda an shar'anta masa lalle wajibi ne sai kayi tsarki in kayi shi ko da kuwa naka na halal ne an fahimci zancen ma'ana wanda yake an yi shi a aure wa summiya fa'iluhu junuban wanda ya aikata wannan aikin ya sadu da mace an kira shi junub kusa asalin junub janaba me ma'anar janaba asalin janaba ma'anar ta nisa domin lokacin da mutum ya sadu da mace to ya yi nisa daga yin ibada ya yi nisa daga taɓa alƙur'ani ya yi nisa daga ambatan Allah ya yi nisa daga kusantar Allah sai ya je wancan tsarkin sai ya dawo kusa shine asalin kalmar janaba wasu sahibu bil jambi abin abin abin nan kafin wani ne ya aya take da Allah mu dauki kike cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal jari dhil qurba wal jari al junubi wannan nake nema wal jari al junubi da kuma makoci manesanci junub nan ana nufin ba mai janaba ba yau ana nufin makoci wanda ba dan uwanka ba an gane yawa wa sahibi bil jambi kuma wannan daban jambi nan ana nufin ka to amma wannan da ake faɗa a makoci wanda yake manisanci yawa domin asalin janaba ita ce abin da zai nesanta ka daga tsarki ya nesanta ka daga ibada da kusanta da shiga masallaci da karatun alkurani kamar yadda ya kawo an kira shi junuban ne li bu'dihi an qira'atil qur'ani wa anis salati wa anil masajid an kira shi junub ma'anan nisa saboda nisansa daga karatun alkur'ani nisansa daga yin sallah ba dama mutum yi sallah yana da janaba nisansa daga shiga masallaci har shiga masallaci ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban sai aka ce illa abiri sabili ba zancen ka shiga ka zauna sai dai wucewa hatta me daga tasilu har sai kun yi wanka don haka ashe an maka hukuncin in kana da janaba ba za ka shiga masallaci ba ka zauna ba za ka karanta alkur'ani ba ba za ka taba alkur'ani ba ba za ka yi sallah ba famuni amin zalika kullihi hatta ya tafahhara bil ma'i an hana shi yin waɗannan abubuwan baki ɗaya har sai ya tsarki da ruwa fa kadhalika to wannan fa wanda yayi halal kenan wanda ya kwanta da matarsa ta halal shi ma yana da wannan nisan to dan Allah wanda ya ta hanyar zinafa wanda irin nisa ne da shi kun fahimci wannan zancen yawwa so shine shi ce fa kazalika idza kana haraman hakanan idan ya zama wannan jinsin aikin wato saduwar namiji da mace in ya zama haraman to yub'idul qalba anillahi yana nesanta zuciya daga Allah janabar mai zina ba iya ta hana sallah da shiga masallaci da karatun alkur'ani ba ce akwai wata janabar ta zuci nisantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi nisa da Allah ba ruwan Allah da shi, yubi idul kalba anillahi wa anid daril akhirati da nesanta shi daga wato gidan rahama, gidan wato aljanna, bal kai ba haka kawai ba, ya hulu bainahu wa bainal imani, yana shiga tsakaninsa da imani, zina tana shiga tsakanin mutum da imani. لا يزني الزاني حين يزني وهو منه وهو مؤمن mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zinarsa alhali menene shi mumini ne shi don Allah ka taɓa yi wannan tunanin a lokacin da mutum yake zina ibn abbas ya kawo fassarar wannan ma'anarsa ba kamar yadda khawarijawa da mu'tazilawa suke ɗauka su wa idiya a wannan gefen cewa idan mutum ya yi wannan aiki to ya zama kafiri ko kuma ya fita daga imani gaba ɗaya ba imani ita imanin ana mai da shi kamar inuwa ne a kansa zare imanin lokacin da mutum yake zina imanin zare shi ake yi sai ya zama a samansa kamar inuwa sai ya tuba sai a dawo masa da shi sai ya gama kai aikin sai a dawo masa da shi ba kafiri bane ku duba wannan shi ma tausayi ne da rahama yawwa saboda ya samu kofar ya dawo amma dai a lokacin da yake cikin wannan aikin ba mumini ba ne an cire sai ya gama sai a dawo masa da shi don Allah mutum bai taɓa tunanin Allah zai iya ɗaukar ransa a lokacin da yake wannan abu idan aka ɗauke ran a lokacin da yake zina yanzu ya sunansa wani lamarin shari'ar sai Allah kuma sai mutum ya koma ga Allah mutum in ya saba da abu wallahi ya guji Allah zai iya ɗauke ransa a lokacin da yake wannan abu a kiyaye duk inda za ka yi numfashinka fa fata ake na ƙarshe ya zama yana tare da ubangiji subhanahu wata'ala zuciyarka tana tare da Allah kana cikin la ilaha illallah kana cikin istighfari ka fatan Allah karɓi ranka haka amma a ce Allah ya karɓi ran mutum yana kan matar da ba tasa ba yana zina Allah ya ɗauke ransa wannan hukuncin sai ubangiji Allah ya tsare mu to sai ce fa kadhalika idza kana haraman يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا حتى يا فارد تلكي تككي بالتوبة تهني التوبة وطهرا دكمون تلكي لبدنه بالماء يتلك كي جكنسا بالماء دلوة سننكم يتلك كي زوتي يرسا دتوبة تو ينزو إن كاللوان أبو da wanda ya yi kusanci matarsa ta hanyar aure da wanda ya kusanci wata mace ta hanyar zina kun ga bambancin a nan wurin shi wanda ya yi zina abu biyu ake nema a gunsa wanda kuma ya yi na aure abu ɗaya ake nema a wurinsa abu ɗayan nan shi ne je wankan janaba abinda aka hana shi na karatun alkur'ani da sallah da zama a masallaci yanzu an ɗauke amma shi ko wanda ya zina abu biyu ake nema a gunsa tuba daga Allah da tsarkake zuciyar da ya sanya mata datti ta nisa da ubangiji ya tuba ya dawo ga Allah sannan kuma sai ya wancan tsarkin irin yadda wancan yayi ya wanke jiki ya wanke zuciya tuban shine wanke zuciya wankan kuma shine me wanke jiki kaga me aure abu ɗaya zai jikinsa kawai zai wanke saboda jikin ne ya amfana cikin aljawabul kafi malam ibn qayyim an sani nan ma ko ya faɗa da yake faɗar a cikin ba nan bane cikin ilamul muwaqqi'in da yana faɗar hikimar da ta sa idan mutum yayin zina ake masa hukuncin bulala bulala da za a masa in bai taɓa aure ba me yasa ake masa ake wa bulala da jiki kowane bangare zai ji aka ce bulala dan aka wa mutum bulala ba iya gadan bayan yake ji ba ko ina yana ji yace saboda a lokacin da yake zina dadin da ya ji na wannan yan mintunan jijjikinsa ne ya kada ya ji dadi to yana buƙatar shi kansa jifan da za a yi masa a jefe shi ta kowane bangare in mai aure ne in kuma marar aure ne a yi masa bulala bulala da zai sa kowane bangare na jikinsa zai ji wannan abu saboda da wannan abun jikin nasa ya saba wa ubangiji to wannan kenan sai ce wa qaulul luti yace to ina ga zai shiga wani zance da ina ga zai daukan mana lokaci abin da nake faɗa shine zai kawo wasu maganganu da masu laifi sukan faɗa su zargi waɗanda ba sa yi masu liwatsi suna sukan annabi lut da shi da mutanensa da suka yi imani da shi cewa innahum unasun yatafahharun ku ga waɗannan waiwai su ne masu tsarki irin izgilin nan da akan samu masu sako su ne wa malamai ko masu da'awa ko masu wa'azi da Allah ustazan nan da Allah karku dame mu kaza ku bar mu da Allah mu sake kawai mu hole ana samun masu wannan zancen ko ba a samu ana samu to irin wannan zancen ɗabi'a ce duk mutumin banza za ka ji baya son mutumin kirki yana ganin zai ce da Allah ga waɗannan tsamin za su zo mutane ko masu damun mutane masu ɗagemin nan da ɗagaggen wando da Allah ɗai sun damu mutane da wani wa'azi da waye haka za ka ji wani faina faɗi to haka za ka samu mai shirka yana kyamar mai tauhidi yana ganin sa hankalinsa zai tashi haka za ka samu ɗan bid'a yana kyamar mai sunna yana ganin da zai ce to ga su nan komai haram ko ba haka suke cewa ba to waɗannan maganganun ne zai shiga yanzu zai faɗi me yasa ake samun wannan shine zai magana akan wannan da yadda ɗabi'a ce don haka wajibin duk wanda yake kan hanya mutumin kirki ya ci gaba da haƙuri duk zagin da za a yi maka za a zage ka ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza a munana maka zato ka ɗauka gaba ɗaya ba a san ka wallahi kar ka damu a ce duk garin nan ba mai son ka kar hankalin ka ya tashi in Allah yana son ka kana kan hanya madaidaiciya ka rabu da mutane kowa da kabarinsa ko ba ka da wanda aka yi ma wa'azi ma har yake samun damar ya faɗi wannan za kuma a koma zuwa ga Allah yawwa za a koma zuwa ga Allah kar ka damu kana ganin wani cewa an dame ka kaza da kaza wani ma ya je neman aure wani wuri da duk ba haka aka yi ka je neman aure a hana sallama ma ba za a yi ma ba sallama ka yi gaida mutane ha wuce dan kaza ne ba mai kula shi saboda me saboda yana son al'umma ta gyaru shine fa laifinsa to haka ɗabi'ar take haka sunnar Allah ya sanya tsakanin ɗan adam waɗannan abubuwan su za mu ji darasin mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan da fatan Allah ya tsare mu tsare mana addinin tsare mana imanin ya Allah muna roƙonka ka tsare ƴaƴanmu da matanmu ya Allah muna roƙon ka tsare ƴaƴanmu da matanmu daga luwatsi da kuma zinace zinace ya Allah ka tsare mu mu kanmu duk abinda zai kai ga ɗan adam ya aikata irin wannan mummunan aiki ko ya sha'awarsa ya Allah muna roƙonka ka tsare mu ka sa hijabi tsakaninmu da aukawa cikin irin waɗannan laifuka Allah ka cece mu Allah karka bar mu mu halaka Allah ka ba mu kofar tuba Allah karka karɓi ranmu muna laifi Allah ka karɓi ranmu a cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kuma cikin da'a cikin aikin alheri. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhimmancin mene? Ah, malamin Islamiyya. Eh. نعم نعم امم نعم امم نعم Mm. Mm. No. Mm. Mm. Mm. No. Gaskiya ne. Mm. No. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Na fahimta. Gaskiya ne. gaskiya ne jazakallahu khairan wannan magana dai faɗa duk gaskiya ce kuma kowa ya san umuman ai ba ba yau aka fara abun ba kuma ba iya nan ba kusan duk ƙasashen musulmi wannan abin da kake gani muna ciki duk haka yake ko'ina harkar addini an batta wata private affair ce tsakanin mutane su suke tsara ta amma misali ce a gwamnatance ana sha'awar su ba kowace ƙasa ake wannan ba a ce an damu da abin ana ba shi tagomashi da tallafawa ana ƙoƙari wasu wurare gwargwadon hali kuma saboda system ɗin ya ba da damar a yi amma hakika abin yana buƙatar gaskiya a ƙara masa ƙarfi wannan rayuwar tamu ya kamata a fahimta manufarta ba ita ce kawai fa mutum a haife shi ya shiga firamare ya gama sakandare ya ci waye ya ci neko ya samu karatun jami'a ya gama ya nysc ya aluta neman aiki ya samu aiki ya zauna ya aure ya mata ya mota shi ke dan kuma an gama da shi in wannan ce manufa gaskiya ba manufa wannan ba ita ce manufar rayuwa ba ya kamata gwamnatoci da kowa da kowa a fahimci shi ɗan adam ɗin fa in bai tsaya a matsayinsa na ɗan adam mai hankali mai bin shari'a ba to duk ilimin da ya koyo hasara ce na taɓa ku labari nan wani babba yana gaya min ya ce wallahi ku waɗannan 'yan zamanin ku sa'a kuka ce kun samu irin wannan koyarwar har kun samu irin wannan ilimi mu yanzu mun kawo wannan shekarun sama da saba'in ba mu samu irin wannan abin da kuka samu ba ko a firamare ko a sakandare gaba ɗaya ku tuna su waɗanda fa suke gaban mu can saman nan su lokacin da suke firamare turawa ne suke koyarwa ka gaya ma wani bature ne kuma zai koya maka ayarke ɗin mu da muka samu su anaka Allahun suka koya mana Allah ji kan malam magaji Allah gafarta masa kullum ba zan manta ba su ne waɗanda suka yi tarbiyyar mu a firamare lokacin da a samu a makarantar allo muna ta gudu ba ma zuwa ya tafi bal ko da yawace yawace amma in aka zo wannan primary haka za a zauna alwala practically haka ya koya mana ita aji da su taimama duka da ba da ba a samu wannan foundation din ba to da shikenan haka za ka tafi sai kuma wani lokacin da Allah ya kaddara mutum ya samu wani abu haka aka tafi secondary secondary haka aka tafi ba komai jiya ma nake faɗin wannan zancen zuwa sakandare kaga ka je sakandare irin wancan lokacin ba komai akan mutum sai wannan littafin na yarke na Muhammad Hijab da Bashir Sambo shikenan in kayi wannan zuwa sabbi isma rabbikal ala iya nan ya tsaya to haka duk muke kuma kowa da ya taso irin shekarun mu duk haka muka tashi duk wanda ka gan shi ba haka ba to wani sababin ya samu daga baya haka ne ko ba haka ba to ballantana wanda suke can saman mu su kuma na can saman mu irin wanda muka samu ma ba su samu ba na anakan lahu ma lokacin ba anakan lahu su local arabis din ma lokacin duk babu waɗanda za su koya maka irin waɗannan abubuwa don haka wato mu tashi tsaye kun ga a wasu ƙasashe idan gwamnati ma ba ta yi muku ba tun da dai addinin nan naku ne kuma dole ne ku yi to wajibin ku ne ku tashi ku ku haɗa kanku yadda za ku yi waɗannan private makarantun islamiyya ɗin ku tabbatar da 'ya'yanku kun sa su a ciki in kuka ce za ku dogara ga primary a can za a koya to ita primary mathematics din da english din ma an kasa koyarwa a ci to kuma wa zai kula maka cewa ka fahimci tauhidi ka fahimci alwala da tsarki shi mathematics din da english din da sai da shi za a samu admission a jami'a an kasa samu a ci kullum faduwa ake kai a jarba ji kudin da ake kashewa a education amma faduwa ake kai shi kansa akwai rashin rike amana ta malamai ita ma gaskiya tsakani da Allah a faɗi wannan ba iya laifin gwamnati ba malaman tsakani da Allah yanzu irin amanar da malaman da suke da ita yanzu babu ita babu ga principal can yana haka tabbas ya yarda da zancen da na faɗa wannan haka ne yawwa babu amana ta malamai a zo a zauna a makaranta ana ta hira a gindin bishiya ga yara suna ta ihu wani ba daidai ba ne amana ce akan malami kuɗin albashin da ake bashi ya koya wa yara ya shiga aji daga safe har lokacin break ya fita a dawo break ya shiga aji ya zo na koya ma yara Allah ne kaɗai ya san amfanin da za a samu sakamakon koyar wannan taka to kuma banda fa albashin za ka samu lada abun Allah an ka kyautata niyya to idan me za mu tsaya muna wasa waɗannan abubuwan dole mu gyara mu gyara private makarantu na islamiyya gwamnati ta yi kokari ta gyara ta ba da ƙarin ta goma shi ga karatun addinin musulunci ba dan a samu certificate din kawai ba ai yanzu kowa ya ga irin yanzu wannan zancen da muke na lesbianism da gay da sauran waɗannan abubuwan akwai su a makarantun mu ko babu akwai su to yanzu hanyar koyar da addinin wata hanya ce da za ta taimakawa wani yaron bai taɓa jin ma cewa fa haramun bane tun da iyayensa ka sashi a makarantun tun daga naziri nazirin kila ma ba ta musulmi ba ba wanda zai gaya masa cewa ka kusanci mace ba tare da aure ba haram ne bai san wannan ba kuma la'alla yana zuwa ko gidan kawa abokansa da sauransu yana gani ma wasu ma yana kawa ma da waɗanda ba musulmi bai je gidansu ya ga ana rungume runguman juna duk ba damuwa wasu ba haka suka taso a manyan wurare munan ne har yanzu da dan conservatism din da sauran haka yawwa amma a wasu manyan wurare za ka cewa duk wannan abubuwan ma suna erodin fa a hankali hankali suna tattafiya wallahi mu koma mu riƙe yaranmu kalma kalma ilimi layi layi bayani kalma kalma a ilmantar da su musuluncin nan wallahi ita ce rahamar in muka bari yaran nan suka taso ba addinin musulunci to haƙiƙa fa nan gaba ba mu san me zai faru ba duk waɗannan abubuwan da ake faɗa yanzu su wane ne za su zo su sa hannu a waɗannan dokokin da United Nations suke so a sa ‘yan majalisar mu majalisar tarayya da abin nan da kuma da wadda ake ce dattijai da senate da kuma representatives in suka amince fa shikenan ya zama doka a gumu ko ka ki ko ka so kuma zancen fa shine waɗannan irin dokokin daga ran da aka sa su idan mai luwatsi ya wuce ka tsangwame shi zai kai ka ƙara kotu kuma ɗaure ka za'a shi ne fa ma'anar doka wani shi ake nufi da doka in ka ce masa la gawa ne kaza da kaza ya yi kaza mutumin banza ko a sa yara su yi masa atile to kotu zai je sai a duba sashe na kaza sashe na kaza sai a kama ka a tabbatar da shaidu a kanka sai a daure ka kurkuku ka nuna kyama nuna kyama na jinsi shi wani jinsi ne daban kai ma wani jinsi ne daban ba ruwanka da shi ba ruwansa da kai to ku yi a hankali mu tsaya mu ilmantar da 'ya'yanmu yadda nan gaba a cikin sun an samu masu zuwa wannan majalisa za su tashi su ce ba su yadda ba to mu a yanzu waɗanda ake zaɓar da wasu na wannan demokuraɗiyya mafi yawansu ba su ma san waɗannan abubuwan ba abin da ya dame su in wani za a turo masa kuɗi zai sa hannu ko akan me bai ma san ma cewa wannan abu ma yana da wannan implication ɗin ba la'alla ma ran da aka yi zaman makila ma bayan ba amma baya nan ma ba a tattauna da shi ba bai san ai ba don haka bai san implication din wannan abun a society ba haka an sa hannu baya kuma ta zama doka kuma shine wakilin mu kar mu yadda ai kaza to shi ya je ya sa bai ma sani ba saboda ba shi da ilimin addini Allah sauki Allah sauki bakin cikin yana da yawa amma kuma duka a cikin lada yake eh ka sa ka nemi lada damuwarka dangane da addini ka sanya ta ihtisabi za ka yi cewa Allah subhanahu wataala ya baka lada akan duk abin da ya same ka na damuwa musiba ce ba karama ba ita ko musiba duk komai kankanta ta ta same ka akwai lada a kanta to amma kuma duk abin da zamu ba zagi zamu ba duka ba ba ta da hankali ba ba rikici ba mu tsaya mu gyara kowa ya faro daga gidansa in ka fara ka gyara gidanka za a gyara makota za a gyara unguwa yawwa duk irin surutun da za a yi ku ne dai in kuka tsaya kuka yi muhafaza akan abin da kuke so to nan gaba da mai zaben da wanda za a tura da wakilin da menene in a cikin ku zai fito akwai natsuwa da kwanciyar hankali don haka a kula da waɗannan abubuwa mu gyara mun fi damuwa da grassroots gyara in ba a same shi ba wani lokacin an samu na saman kawai shi kaɗai ba zai iya ba ko ba haka bane yau balantana ana buƙatar cikin abin da ya shafi harkar sha'awa yana buƙatar ƙarfi yawwa duk abin da zai maganin harkar sha'awa to yana buƙatar ƙarfin hukuma a hana kaza a hana kaza raye-rayen nan da kaɗe-kaɗen nan da ake lokacin biki maza da mata su gwamutsa a ƙofar gida ana kaɗa jiki ‘yan ƙananan yara suna gani wajibi ne akan dokar hukuma a hana waɗannan abubuwa in ana son a zauna lafiya in ba haka ba haka za a tashi addinin ba a ganin darajarsa ba a ganin darajar sallah ai ta yin wannan abun fa a kira sallah suna rawa suna ta kiɗa magariba ta yi har duhu ya yi gari kowa ba ruwan wani ma wani ma sallar ma baya yi to ɗanan abubuwan kamar yadda nake ambatawa ne duk zancen da ya shafi sha'awa ko ƙur'ani ka karanta za ka gani abin da ya shafi sha'awa galibinsa ana mu'alajarsa ne da ƙarfin sultan shubuhohi kuwa malamai suke mu'alajarsa da bayanin ilimi haka sai an haɗa waɗannan abubuwan guda biyu malamai su yi hukuma kuma ta yi ita ma nata in aka ce an kai matsayin hukuma ta ce ba ruwanta da harkar addini da imani kowa abin da ya ga dama to shi kuma al'umma ta lalace Allah ya sauki barakallahu fikum